الحمد لله ولي الصالحين والعافية للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا ربا جرى الحميد شاكرا وجن سفر شكرا تدعو ايه تدعو ايه bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hamsin da biyar za mu tashi darasi na hamsin da shida shafi shafi na ɗari da sha hudu hadisi mai lamba ta ɗari uku da ashirin da biyu wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar Ganda Albasa inda muke karanta littafin amalil yawmi wal laila na babban malami Ibn Sunni rahmatullahi alayh mali yake babun muqadabatul khadim bil buluwa babun da yake magana kai magana da mai ma aiki kace da shi dana ko mai aikin gidanka ka kira ta da suna Eka don kusanto da nesa kusa. Malik ki kala akbara na Abu Ya'la ala dathana Abu Rabi' az-Zahrani ala dathana Hammad ibn Zayd ala dathana Salam سلم العلوي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال شيء مالك ابن السني يتي مالك من ابو يعلى شيء صاحب المسند shi ne malaminsa ya ce da shi shi ma malaminsa ya karantar da shi abu rabi a zaharani shi ma ya jiyo daga malaminsa hamad ibn zai shi ma ya ji daga shehin malaminsa salmun al'alawi shi ma ya ji daga malaminsa da ake kira oke sahabu annaba alaihi salatu wassalam anas bin malik radiyallahu anhu kada yake lamma nazalat ayatul hijab lokacin da ayar hijabi ta sauka jitu sai na zo ko kan wannan babu muka tsaya adkhulu kama kuntu adkhulu na zo da in shiga gurin annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda na saba shiga inda muka ji shi wannan salmun al'alawi shine illa a sanadin hadisi mun ji wannan magana sakin da ya wuce a kansa muka tsaya to sai فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi yace da ni wara aka ya gune daya daga baya baya domin alwara tana cikin al'azudat kalimatul azudat da ake faɗa ana iya amfani da ita ya inganta shi yake nuna ma'anar ita ke nufi gaba ko baya ita wara faltamisu wara'akum irjuhu wara'akum faltamisu nura to kaga wannan zance ya nuna ma'ana nufin duniya a dawo baya kenan yawwa to yana cikin al'adudat da suke magana wani hadisin shi salmun al'alawi shi ne illa a cikin hadisin kamar yadda shi malaman hadisi suke faɗa har shi imam al-haisami a cikin majma'i zawa'i shi ma ya kawo ya masa jargi cewa yana da illa babu muhadabati rajuli rabibahu bil bunuwa babin da yake magana akan mutum ya yi wa wato ɗansa an gane ku ya yi wa ɗansa ko kuma agola ya kira agola gidansa da ɗansa kaga agola shi ne ɗan da matar da aka aura ta zo da shi to kai ka kiran ƴaƴanta ko ɗanta da ƴaƴanta kala da ɗan alfadul bin yaqub al-qattan قال حدثنا محمد بن سليمان لويل قال حدثنا سليمان بن بلال عن ابي وجزة عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه قال حديث ne shi digo ne a abin da ya shafi tarbiyya shi malami yace malamin sa Fadl bin Yaqub al-Qasani ya karanta da shi shi ma ya biyo daga malamin sa Muhammad bin Sulaiman shi ne Luwayl shi ma ya ji daga malamin sa Sulaiman bin Ibn Bilal shi ma daga shi malamin sa abi wanda shi kuma daga malamin sa Umar bin Abi Salama tabi ne na cikin sigaru sahaba da ummu Salama ta tashi ba da uzurin cewa annabi ya aika mata cewa yana son ta da aure ai ta bada wani sharadi ko uzuri cewa a gaya wa annabi ita ta girma tana da kishi sannan tana da yaya annabi alaihi salatu wasallam ya ce a gaya mata duk da shekarun da ya bata girme shi ba duk tana da shekaru sannan na biyu a kinki kuma za mu roƙi Allah ya yi miki an gane ku sannan na uku shi ne dai magana cewa tana da yaya annabi ya ce yayan ki ai namu ne shi ne abin da muke faɗa wanda aka rasa da yawa yanzu za ka ga zaurawa idan ba zaura ta take ko aka mutu ko aka rabu da ita da yaya to in mutum ya lallabo zai ce to ba ba da yayan ba da kuma magabata can ba haka ke yi ba amma yanzu za ga mutum ya ce shi ma nasa wato yan dabaru yake amma su magabata ba haka ba shi ta za ga asma bin turmai lokacin da wato aka yi wa mijinta shahada Ja'far bin Abi Talib ai wata rasa miji zai da aure kusan kafin biyar in wannan sahabin aka yi masa shahada wani ya kuma zuwa ya ce bari ya aure ta haka ba a zauna ba amma idan ka ga ana rububi to an ban mata gadi eh akwai dalili eh wallahu musta'an to wannan shi ne sai ce da akwai wanda da ya zo bayan ya aure ta bata bota da ya zai ce waki ina gadon ku Allah kuru-kuru ya tambaya ina gadon ku ce babu daga nan auren da ya lasin ba ba na jin yayi wata to da ba gadon ya biyu da ta ce babu kawai shi ke ya nemi ya san inda dare ya masa to wannan shi ne to kaga a nan kamar da muka faɗa an karɓo daga Umar bin Abi Salama Umar ibn Abi Salama radiyallahu anhu kan shi ya ruwaya da kansa bari ku ji yace kada Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce udnu ai bunayya ai udnu ya bunayya matso ya kai dana fatan mila abin da ake ci sai ya ga kun san irin yayan bazawara an zo da su saboda haka ana kawo abinci kawai ya dau hannun hagu ya danna sai da irin tarbiyyar gidan shi za hannun hagu ya fara ci kuma ba shi kadai yake ci ba sai annabi yana ga yana irin abin nan in gaban wani dan wani abu ka ko eh shi ne abin da da iyaye suke yi za ka ga in za a ci abinci sai a ba ku faranti in kuka zauna mahaifiyar na kallo ko mahaifin so ake kowa a gane ina ya dusa kuna fara ci za a gano kaza a ce kai bari kaza wannan tarbiyya yanzu babu ita domin kowa yawa independent kowa kwanan da a gidan gandu kenan ko gidan masu yawa to saboda haka wannan shine kuma akwai hikima mai yawa ko da kana da yalwa a gidanka ƴaƴanka biyu yanzu kawai ka hada cikin abinci a nan za ka gane wanda zai iya kula da in ma mutuwa kai wanda zai iya kula da kan mahandari ne duk wannan abubuwan a nan ake koya da yawa ana magana a kan language in aka zo sai a ce da ya zo gari ta kuma ne ce five love languages sai wasu suka ɗauka iya mata da miji har yaya har yaya yahudawa a yi tafiye duk da ba a yi ko annabi alaihi salatu wasalam tarbiyyarsu da tsarinsu shine suna gane me yaren ƴaƴansu shi ta Allah ne ya ba da kwatanci sai kwatanta ba da ɗabi'arsu alladina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Allah ya ba su littafi sun san littafin a saurayi da suka san ƴaƴansu kaga misalin da Allah ya sun san ƴaƴansu suke da bai kuma da lokacin da aka je wani yaki aka dawo ɗaya daga cikin akwai da aka yi a yakin Uhud da aka karkashe aka yi wa sabai musula da ta zo hannun ɗanta ko kaninta ta ɗauka tana kallon tsabon hannun ta ce wallahi wannan wani iya tsabu saboda yadda aka yi maka kata ba za a gane shi ba amma hannun da ta ɗauko zai ce wannan wani amma yanzu aunawa za ka yi ka gani kai abu musamman maza musamman maza za ka za ka je siyo takalmin ɗanka in baka yi za a waje an mai da kai so uku ba dai shi na kwan wanda ba shi da biyo zai ga jajo mai yayi madidi to saboda haka wayannan suna da muhimmanci matuƙa suna da muhimmanci wai wani malamin da yawa sun yi littattafai tarbiyatul aulad tarbiyatul abna fil kitabi wa sunna littattafai ne da yawa authors din da yawa wanda bi wanda kake so za ka dauka karanta zai rusar da kai zai kuma kar ku dauka waje ka haihu ba sai mutum ya haihu ba tun yanzu da kake da wato dama ta bibiyar abubuwa ka fara tanadi da matar aure da 'ya'ya ba sai an same su ake tanadin su ba ba sai an same su ba an gane ku saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura da shi a kuma kula to bari ku ji annabi bai kyale shi ne ta ai yaro yadda muke yi ake ai baka ga yaro bane yaro ya kullun ni wa jan ya ce ai yaro ne yaro ya wani rashin ladabi ya yi rashin kyauta sai a ce ai yaro ne bari ku ji abin da annabi ya ce sai annabi ya ce matsonan ya kai dana fatamillah ka ce bismillah shekara uku hudu biyar kar ka ce wa yaro ne koya ma suna koya gashi nan saboda ya rike shi ya rawaito hadisin bayan ya girma samillah kai ma yanzu zaka iya tuno wani abu da ba ya kunke ta bagaya ba kana kankani ba a manta shi a wannan kwanaki ta yi ake isar da sako a kwanaki ta yi kwanaki ta yi kuma kowa ga da lokacin ka ɗau yaron za ku tafi unguwa a lokacin kake sendin message abin da kake so yaro ya rike za ga ka jefa kalma ɗaya biyu ba a manta ta musamman ka haɗu da yaro dan jarida bi yawan tambaya wani za ka yana da tambayoyi saboda IQ din sa yana motsi sosai saboda haka sai ya ce ba abba me kaza kar ka gode shi bari amsa kai ka ce kai ta gwada yara ka ce kai ba ka san tambaya ai dai tambayi wasu ne yau wato gwara kai ka bada amsa in abu yi mara kyau yi kuma zai amsa ba kuma amsar da ya baki ita za ta yi wa tasiri ba taka ba za ku ji na yawan faɗa wata kalma cewa haihuwa ba dole ba ce amma kura da 'ya'ya dole ne to wayannan abubuwan suna ci abubuwan da za ka kula da su suna ci saboda haka a nan wani lokacin an zo ana zauri ɗan minti talatin din da kuke da shi ko kallo ake tare zauna za a yi kallo a yi da kai da zarar wani abu ya faɗo kana gani ka tsaya kun ga wannan ba kyau don Allah ya daren da baka da ma kun mata kunna za su yi abba ya ce ba kyau su karera da kansu za su yi don da baka ba wai sai kana nan ba a ce sai ran da kake in wannan ne to ran da ka faɗi ka mutu ba ko ran da kai tafiya sai a yaya amma suka gamsu cewa Allah maɗaukacin sarki yana kallon sa a komai to da kana nan da baka ran za a ke a kalli talabijin kai da yayan ka tare duk gurin da kaga cewa wannan tashar za a ji kunya inda yara to bai kamata a kalle ta ba ko ai akwai abin da aka yi kai kanka musamman wa'annan abubuwan turawan da marasa kunya da ake da su za ka ga aka yi wani abu sai ka ji kamar ka nufi ya koma sallan magani yanzu sira ya kaji wani yaro ya kake ji in ka haɗu da yaro dan kurin la ya tambaye ka yace me ake nufi da kaza ko waje daga cikin ɗaliban mu iyaye mata da tijuwa ce ma tace ana ta a bidiyoyin nan da suke ta bayanin da ake ta ake ta ake ta sai yadda ta ce umma wani ya tafi saboda wannan yawan faɗin nasa kamar tallan sani yawwa tallata shi ake eh saboda haka ai dole illar aiki ɗan wuta in ka haɗu da yaro yanzu yaran mu ne sai ta tafiya domin ya aiki yake kawai da haka ce ba ƙarya ba kyau ya san ƙarya ba na abin da ba daidai ba kenan zaki ba kyau ciwo wani mutunci ya sani wallahi sai ya bi kurin lafiya ya gano ni gwara kai ka gaya masa ba in ya zo in ka faɗa tunda ya kai gabar da zai zo to sai ka ce masa amma abu ne da Allah baya so kuma kalmar ba ba a so alka faɗarta in Allah ya taimake ka sai ya rike saboda haka wannan shi idan aka zo aka yi idan ka ce yanzu kai na tsarin ka cewa ai gidanka ba talabijin to zai yi ƙara'i a makota gwara ma ka kawo ka yi monitor ɗin ka kalli duk inda ba ka so a gani da an zo gurin sai ka nuna kuɗi ko wannan dinar ba za su iya yaɗa ba kana yi kuma kana addu'a to Allah ya za ga komai ya tafi ne an gane ko to wannan shine abin da yake sai yake qul ya bunay ai bunay ai bi ma'ana ya fatan billah ka ce bismillah wa kul bi yamini ka ci da hannun dama kun ga amma gyara ba da jin cewa ai dan amarya ne wa kul bi ma ka kuma ka ci gaban ka ka dinga cin gaban mutane da an zo ka ga mutum dabi'a ce da yaro ya fara wannan ka ga yana ciwo gaban mutane to in an baki ajiyar kuɗin jama'a cinyewa zai kwarai kuwa duk ɗabi'a yana nuna haka wani za ka ga nama ne guda ɗaya guda biyu ne sai ka ɓoye ɗaya sai ka ta kawai karkai mutar kana yi gaban ba kallon ka ke ka gaya za a yi lokacin da ka ga wani yau wani wari ya haɗa da lomar ya cinye to ka san cewa wannan yana buƙatar sai amma da zarar ka ga ya raba biyu ya ba da uwansa to zai kaunaci yan uwansa sannan aka ba shi lalitar gwamnati ba zai ɗebe kuɗin jama'a ba duk wannan abubuwan da kuke gani ana tuhumar wani ya hau shugabanci ana tuhumar da biliyan kaza tiriliyan kaza wannan matsala ce wallahi so da ma mutum ya saba da addaba kace ne to sai ka ga an ba shi dukiya da umma zai wuce kanta domin ke yan uwan zama ya kasa kiyayewa balle tana da ya ayi wannan da yake ganin cewa wannan ma halaliyar ce dan Najeriya gani yake in ya je da mu kudin wai aka je kiyama ba sai an mace ku haka nan dai wasu matasa wasu suna da tsola ba da waka bayar aka wallahi ba na ce wallahi ba na ce Allah eh duk wanda ya ba da wannan fatawa ya ba da tsalla domin kun ga ai matsalolin ƙara gaba suke ƙara gaba suke saboda haka sai an kiyaye to ka ci gaban ka kullum ko ɗanka shi kaɗai ne in zai ci abinci kai kula da wannan a kula da shi hadisi ne mai kyau kuma wannan hadisin za ku ga wata lamuna da tsara da wata likita a ɗaliban mu na juma'a take cewa to mun yi wannan hadisin a adabul mufrad sai take cewa ai kwanan nan ba tura sun yi bincike da muke cewa kuma kun ga hikimar sa hannu bayan annabi bayan an gaba tsaf sai wani al'ad a tsari a sai su ɗe ɗan yatsu ba ana cikin ci ba kaga akwai yaron da duk loma sai ya tuɗe hannu nan ma sai ka sai da shi kace masa ai kazan kai ba a tuɗe hannu sai an gama sannan ba a barin ragowa kaga hikimar biya ya sai a ce albarkar abinci na ƙarshen sa to saboda haka idan aka zo sai take cewa ai ɗaya daga cikin turawai sun gano a yanzu lokacin da wato mutum yake cin abinci sai ya zanto baya magana sannan ba wani abu da ya dauke ba hankali kamar na kallo na kallon talabijin iya abincin yake ci sai suka ce wai kwakwalwarsa yana samun hutun kwakwalwa sannan kuma hannunsa hannunsa da yake ci yana gaya ma bai tekta din abincin shi kansa abincin an fahimta da kyau ko banda albarkar da zai ɗebo yayin ɗebo abincin da zai kai baki wai hannun da yana da wasu sinadarai da ke taimaka wa abinci wajen digestion wai su yanzu suka gano wannan Yankin su ma da ɗan bodiyo su Abdullahi na Gwandu, ai ta gaya ma fawa'i su ma da Ibn Al-Qayyim a cikin Ibn Nabawi, ai an gaya ma fa'idodin koyi da Annabi alaihi salatu wassalam. Duk abin da kaji Annabi ya faɗa, to akwai hikima, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. da annabi yake idan kare yi lallage a cikin kwano ku wanke sau bakwai na takwas ɗin kusa ne ƙasa wata ruwa na farkon kusa ƙasa sauran kusa ruwa ai akwai baturan da a rasha tsakanin rasha da amerika dalilin wannan hadisin hadisin abu huraira dalilin da ya mutunta saboda ya zo yake ji bari ya expiring ya ji abbala hadisin turanci ya bari ya expiring ya ɗauko ya bar da kare da kun san su suna rayuwa da karnuka sosai kuwa a tsofaffin gida ake zuwa kama musu aiki a hotel sosai kuwa akwai gurin da za a je ka ga wato za a gaya ma wannan ban ɗakin na karnuka ne zai shiga kiyaye bayansa ya danna abin sai ya fito ko kuma ita mai kula da shi ta shiga ta masa sarki dukkan shi nan har wata wata aka nuna mun da wani da muka zauna da shi a maka makotiyar su yi shiga ga wannan yake rainan karnuka take na ni ce amma da karnuka sai nuna mai yace kawai ta fito ya dauke ta hoto wata ta ba da kan nakan ta guda gida duk ta to sai yace mun ba fa ta bari na gidaje ne duk iyayen gidan sun tafi aiki da kawo wani ani raino duk wanda ake biyan ta saboda haka ta har yanzu yana waya da kawai ta taho da su sai ya ce yana kofar gida ya kawai ya mata bigir ya ce ita aikin ta kenan aiki ta kenan saboda haka ne ya zo sai ya shiga lab sai ya ɗauki chemical masu ƙarfi sai ya wanke ya fara hakawa sai ya hanko organisms masu microorganisms da yawa bacteria da yawa a ciki sai ya gani duk wannan virus din yana ciki sai ya sa chemical sai ya wanke sai ya ga wai kamar sindir sai ya kuma sa a chemical din ya kuma wankewa ya kuma sa microscope ya ga kamar da a zuwa yake sai ya let's try that one kuma wancan da aka ce hadisi saboda haka sai wanke sau bakwai sai ɗaukar baya ya wanke yana hajja sai ga babu ko ɗaya shi ne ya zo ya musulunta sai ya rubuta hadisin da translation ɗinsa over office ɗinsa aka manna masa shi ne dalilin musulunta saboda haka da abin da ka ji annabi ya faɗa akwai hikima ka fahimta ko baka fahimta ba akwai hikima dama ba so ake sai ka fahimta ba kawai so ake ka bi shi an gane ko so ake ka bi shi wannan abin ba gaba ɗayan su sun tashi daga aiki malam ina malam da ke duka sun tsufa dan ba ta rike yanzu nan duka wannan shi ne to sai ce to kun ji yadda hadisi ya fito ba ba kai ba mu'aka ba da rajuli a kawo babi ne da yake magana akan yaya mutum zai wa dan uwansa fada kun ji wai wani babi kuma yaya mutum zai wa dan uwansa fada قال أخبرني محمد بن سعيد بن هلال قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي kun san kafin wuce wannan hadisin mutane yanzu suke koma rayuwar rayuwar tarbiyyar su koma irin ta larabawa ko ta turawa ko kaga jure ne za a yi abai sai don bi su fitar yawa don bi annabi irin wayannan kalmomin da ga wai mutane sun aro su ake ta koma wannan mu kuma a tarbiyyar mu ba haka tarbiyyar mu take ba in mutum yi ba daidai ba za a ladabtar da shi akwai ladabi shi sa ai kaga me yake kira wannan wata daga cikin iyaye mata a cikin ɗaliban mu da ta je da ta je Saudiya ko sai yaran Larabawa nan ba sa jin magana a ba sa ji yaro wata ran zuwa mu na farko na ga yara suna bala harabi ana sallar tarawih zan magana Allah ya diga alaji garba a duniya ce amma da rabu da su ƴaƴan sarki ne ce me ƴaƴan sarki kamar yaya bar ba mu muna sallah wallahi tana bar kai yara kawai sai a zuntu mota wannan mu ba mu saba ganin wannan ba to ita da ta je suna zaune wani yaro yana ta kaiwa ya komo kawai sai je kalli fuskar wannan sai jira mai tsanka wa da baki a yana zuwa gurin hajiya da ya zo gurin da ya jira a biya ba ne ta kawai ta tarige ce karama sai uwarta ta ruta ihu ta ce ba ta ganin ya mara ce ba kuka tiyar ina ce sai ba shiri da zo ta ɗauki ta rike a wajen ta ce wallahi ya kuma ma ina ce na ko ƴaƴa na ba wanda ya taɓa ma ina ce wannan shi ne kawai to su haka su ake yanzu rayuwar ta koma irin wannan la saboda haka dole akwai kwabamu a samu tafiya shi yasa wani da yaje suna dawowa da babu dan sai kai shi kara a kasar waje wai saboda ya matsa ya matsawa ya kirawo ma police ya lallaba shi suka dawo suna zuwa airport ya zare da ya rika tafka ba dan lallaba shi sai da aka dawo ya rika tafka aka yi kan sai ya gaya wa mutane ga abin da kowa ya matsa aka waje zai yi man wani mukalaba yace kuma ga yadda za ka koma tarbiyyar nan mu ba irin mutum ba yawa ba irin da mutum to shi ne ne kai ban ba'ata ba to rajul ya kawo yaya mutum yaya mutum zai yi wa dan uwansa fada a musulunci wai sai an gaya ma ya za ka yi wa dan uwanka fada قال أخبرني محمد بن سعيد بن هلال قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي قال انس بن مالك رضي الله عنه قال شيخ مالك بن سندي يتي مالك محمد بن سعيد بن هلال ya karanta da shi shi ma ya jiyo daga jerin malaminsa mu'aba bin Sulaiman shi ma ya ji daga malaminsa shi ma ya ji daga malaminsa Fulayhu bin Sulaiman shi kuma daga Hilal bin Ali shi ma daga jerin malaminsa Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu kala yace lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sabbaban annabi alaihi salatu wasallam bai kasance mai zagi ba annabi baya zagi shi ma ba za ka fassara shi da ni ba da babun sa na larabci irin ayat da muka kawo ran lahadi kaga tabbab ne yawan zagi kenan za a ce wani ai ne yawan zagi ne shi ne duk magana da ya yi sai ya kusa ci mota ko wanda za ka a cikin abokai ɗari a cikin nan ko abu da ya burge shi da wanda bai burge shi ba ya lalla to shi ne ba za ka fassara domin mun ce tabbab sigatul mubadala shine kaga an kawo shi da me da da yana da kishiyar biyu me kishiyar kishiyar da yawan zaki shine mai zaki da kuma mara zaki shine kishiyar sa to kaga annabi alaihi salatu wasallam ba mai zaki bane kwata kwata ba za ka fassara shi da babun sa kamar yadda Allah yake inna la la yuhibbu man kana khawwana atima Allah baya son mai yawan hadisi to yana son mai hadisi kaɗan ke a inna la la yuhibbul kha'ini shine ayar amfal yadda ta bada baya son ba ta hadisi kwata kwata to shi ma nan ba za ka fassara shi da ababun sa ba annabi baya zaki sam wala ba hajar kuma annabi baya alfasha shi ma ni aka fassara a kai da ko kai sai a ce mai yawan alfasha yana dan tabawa kira ma baya yawan ki to annabi sai ka ce wala ba hajar kuma ba mai alfasha bane wala la'ana kuma ba mai tsinuwa ba ne shi ba za ka ce mai yawan tsinuwa ya ce minti yana haɗin yi kenan a baya yi kwata kwata dabba ce aka zo da ita za a yi a cikin ayari wata wata ta ce wannan tsinan na raƙuma annabi ya ce wa zai ce magana na aka ce wanda ya ce to ja raƙuman ki ki ware ki domin kan tsinuwarsa ta shafi namu kada tsinuwar raƙumansa ta taɓa namu haka aka gaya mata saboda haka kaga wannan kenan domin ka ce abu Allah ya tsine masa ka ce Allah ya nisanta shi da rahamar Allah at-tardu wal ibadu an rahmatillah shine Allah an gane to wannan shine abin da ya kamata a lura tana yi ai wannan abu kawai wata za ku ce shine abin da yake daidai da wannan shi ne to kaga sai ce kana ya kulu li ahadina inda al-mu'adaba annabi ya kasance yana gaya wa ɗayan mu lokacin da zai mafada sai ji da shi ma lahu taribat yaminu kamar a hausa ne kace kai ne yake damun ka me yake damun ka ne haka shi ne abin da annabi zai ce me yake damun ka to shi ne abin da annabi zai ce malam ya yi wajen mini ka ga yadda muke fassara a hadisin bukari na cewa tun kawul marati da arba'in ke hada biya wa limaliya wa jamaliya wa diniya fasfar bi za ta dini karibat ya data to wannan kalma ce a gurin larabawa da suke kawo ta kawai yayin da wani abu ya faru ko na daɗi ko na rashin daɗi in aka ce tani bace da a gurin abin da yake dace shine tani bace da haka Allah ya sa ka yi albarka Allah ya sa hannun ka yi albarka amma idan wani abu ne da kai na raji kyauta sai a ce amma ba kamar da bawo yake wallahi baka kyauta ba lafiya ka kalau kuwa irin wannan kalmomin su ne lafiya ka kalau kuwa to shine irin wannan kalmar tani bace minu abin da ake nufi babu mudaratun nas babu da yake magana akan wato kun ga yadda annabi alaihi salatu wasallam yawa bai fitsari a masallaci bada balaraban kawai ya zo da fitsari yana da shi yana tashi ya tafi kusura masallaci kawai ya miƙe ne ya fitsarinsa wasu abai suka fara matsawa kai kai kai yace ku kyale shi aka bar shi ya gama sai da ya gama annabi yace ku kirawo shi can gurin ku ku je ku ɗebo guga na ruwa ku fara don masallacin ba ta kafe babu dai ya shiri yace ku fara a gurin da ya zo ya zauna yana shimure yana bukirkita saboda su da yana umar sun burgita shi fitsari a masallaci saboda haka kawai sai annabi ya ce da shi nan ba wa Allah nan gurin nan masallaci ne shi kuma masallaci ba a komai banda sallah da karatun alkur'ani da zikirin Allah ibadar Allah ake a masallaci saboda haka ba a fitsari a masallaci sai hankalin ya kwanta yace Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan ya Allah ni da annabi Muhammad mu kadai ka jika mu dinnan gurin kaka jika kowa banda mu annabi ya murmushi yace to ai ka tauye ka ba dai abin da yake bai fadi ya rahmar Allah fa wa rahmatullahi wasi'a fadi ne ne da kuma kace saboda wannan firgita shi da ku duba ku gani fada da ai amma sai da aka lallage shi to wannan shine babun mudaratin nas babun da yake magana akan kakaci dan yin raha mudarati kakaci ko raha da mutane قال أخبرني أبو عروبة قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا يوسف بن أسباد قال حدثنا سفيان الثوري عن يوسف ابن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كين مالم يتي مالم أبو عروبة يا كرنت shi kuma ya jiyo daga malaminsa al-musayyib ibn wadih shi ma ya ji daga malaminsa yusuf bin asbad shi kuma daga malaminsa sufyan al-thawri shi kuma daga malaminsa yusuf bin muhammad bin al-munkadir muhammad ibn al-munkadir mun sha ba da misalin sa babban malami a cikin malamai anan shi kuma ya jiyo daga jabir da abdullahi radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake mudaratun nasi sadaqa eh yin wato raha da mutane shi ma sadaka ne ka yi wa mutane raha shi ma sadaka ne babu tarkin muwajahatil insani bima yakra babu da yake magana akan ka rika barin wato barin fuskantar mutane da abin da ba sa so ka san akwai wanda idan ya san baka san abu ma shi yake ba sai ka zo sai kawai bari abin da ba ka so ba shi gaya ba to a koyarwa annabi alaihi salatu wasalam wannan baya cikin tsarin koyarwa annabi idan mutum baya san abu sai aka ko kwatance za a yi in kasan in ya ji sunan da ake faɗa wani sunan banza da aka samu ba zai ji daɗi ba karka faɗa abin da aka ce ke قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يحدث قال شيخ مالم ابن السني يتي هذه مالم انت صاحب صاحب السنن امام النسائي شنو ابو عبد الرحمن ya kanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa Qutayba bin Sa'id shi ma daga malamin sa Ahmad bin Zaid shi kuma daga malamin sa Salmi al-Alawi an gane ko shi kuma daga malamin sa wa shine wannan Salmi al-Alawi mun yi bayanin sa tun a baya waye yawwa shi kuma ya ji daga bada musu ana dan malik ya ji ana dan malik radiyallahu anhu yuhadis yana bada yana tantarwa kana yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuwadi wa rajula bi shay'in yakrahu annabi dina da amince Allah tabbata a gare shi ya kasance yana fuskanta yawwa to kaga ya goji goji ana shine didi ina wa kana yasa ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuwajihu rajula bi shay'in yakrahu annabi ya kasance yana fuskantar mutum da abin da baya so ba da abin da annabi ya san baka so baya baya ba kana zai ce wa dakala alaihi yawma rajul wata rana wani mutum ya shigo gurin sa wa alaihi akarul khaluq yana sanyi da alama ta wani turare al-khaluq turare ne da ake takuɗa shi da za'afaran amma aka sa yana jirwaye a jiki an fahimta da ku kuma ba kuma ta ba a baya ai an faɗi turaren maza ya yake turaren maza shine mai alama ko mara alama amma bai kai shi na mata kuma alama yawwa to annabi yana kyamar ya ga kasa irin wannan turaren mai launi makaru yana kyama haka domin kaza misali tuna su ga yanzu bara ne an yi ɓata ma kaya ko kai yanzu in turaren ka mai lamba ne za ka baka sawa sai ka sa in dai zai fito wani turaren za ka mai kanki ya sayar wannan alama to sai ka sa ko a kaya mai duhu in ka sa a kaya mai duhu ba komai domin ƙanshin ake so to saboda haka sai ya sa ya dawo kayan su yawanci barare ne sai ya kirwaye har zai nuna mutum kamar bai da tsafta ke to da ya zo annabi ya ga wannan a jikinsa balan ma karaja rajul da wannan mutumin ya fita kada da yake law amartu mahada fa yaktilu ina ma za ku ga ya wancan ba Allah ya wanke wajen shi amma annabi yake ga ya ba shi da ma za ku ce mai ya wanke shi ne magana da ake yi idan wani ai gaba gaba ce akwai wanda yana yin wata kwatariya idan kai ka faɗa ba zai yi ba to sai kai na kokari ka bari wanda zai iya gaya bar ya gaya bar yawwa domin kada a yi asarar al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar to shine wannan babi na gaba babu ta'arif bi shay'i babin da yake magana akan yin jirwayi da bai kamar wanka da wani abu jirwaye ne kamar wanka sai kuma me tayan magana sai me kalmomin da ake iya ba a tare hannunka bai sanda yawwa irin wayannan kalmomin hannunka bai sanda shi ma yana ci ko ka ce jirwaye ne kamar wanka ko hannunka bai sanda ko tayan magana duk ɗaya ne akwai wata kalmar ma da ba malamai suke faɗa duk yana fito da shi domin shi misali hannunka mai sanda kamar yadda Allah ya ce wala jinaha alaikum bima azabtum bihi min khidmatin nisa'i aw akanantum bi anfusikum kaga idan mace mijin ta yi mutane da halatta kalima aure tana ita ba idan tulo ba ko amma ya halatta ka je gaisuwa bayan kai mata gaisuwa ka ce wal am sannu wallahi ba ki kadai kike kuka ba ni ma je kuka na rike kaga wannan hannun ka bin sanda ne sai ne da kuka mijin ka ne ba mijin ka bane sannan ko kuma bayan an yi wannan kawai bayan an kwana biyu kawai ka tawo da kayan abinci ta yi wata biyu ka kawo ka ce gashi nan a ba yara a saboda irin wannan yawwa ina tausaya miki domin wannan yanayin bai kamata a ce ba da kin gama ta gama ya kamata ki gaya mu kaga wannan shi ma zako ne sanin ne da kake cewa da ta gaba za ka aure ta an fahimta da kyau ko ko kuma bayan gari wannan ta kai ji ba ni kace wallahi irin wannan abin da ya sa ni kai na bana son zama da wata daya shi ma sabo ne an fahimta da kyau ko yawa domin kaga yanzu misali abin da yake nuna cewa ga nan ya mutu idan matarsa ta mutu shi yanzu da mata daya kaga sai ya fara kama kama shi ne yake wata sako yace irin wannan dalilan ne suka sa ba na son zama da mata daya domin ba san yadda ta Allah za ta kaya ba ka dai ni ka sako ba da da ya halatta eh in dai ta yin magana kai ko jirwaye ne kamar wanka ko kai ta zuwa duk sati ce kana kai wa ɗayan da wani abu ita ba ta san haka kawai ba da kike ba da ba me yasa da ba ka kawo ba an fahimta da kyau ko to wannan duk sako ne ko ka ce da ita dan Allah kina kabar kina kabar inda ki sanar da ni akwai wani muhimmin sako da nake so in gaya miki ko kuma akwai wani abu da zai faru sako ne domin wanda suke da wannan tsarin za ka ne biya suke kwanakin ma sun sa hata a cikin wayar rana ga rana ta gama ta gama saboda haka kina gama kafin ki ankara ba za ki gaishe yanzu dan kan ma wani ya zo ya makafa eh to saboda haka wannan shine ta'arif shi kuma ya halatta ya halatta ala akhbarana muhammad bin jarir at-tabari imamu tabari shaykhul mufassiri da dai ka sani eh imamu mufassiri a ce kaga bayan mutafannin ne bayan qur'ani kuma akwai hadisi eh kana da abin da kaga wannan kan zarabi ne ga qur'ani ko domin ga malamin qur'ani shi ma ya jera ruwa ya hadisi to ko ai rauka zamu shi za ga wani malami ya karamin littafi a kan rabi a kan yan Qur'ani din yana ta kawo irin wayannan malaman na Qur'ani kusan da su ya rika rabi ba sai to malaman Qur'anin ba su ba ba tsaya iya Qur'anin ba wanda sun fi ku fahimta Qur'anin ko قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا سعيد ابن عوف قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مدرب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال شيخ مالني ibn sun ya ce malaminsa muhammad bin jarir al-qabari ya karanta da shi shi kuma ya ce daga malamin sa fadlu bin dan al-a'rab kaga nan ai saboda ne wato baya jin haushi an faɗa sahal ya fadlu bin sahal suna da yawa in kana duba a cikin tarjuma tarjal suna da yawa da aka zo dan a bambance sai ake cewa gurgun bai kuma da ba an ce sahal gurgu zai ce na'am inda zai dawo ji ba za a faɗa ba amma kaga a cikin malaman hadisi akwai wanda ake naman da waye daga ciki har Allah ya je na taɓa gaya muku a nan shi ne zuwa yi wanda ya kuma gaya mana da muka karanto a isnadin muka ce amma mu mu wata shafi mu tun da rubutowa aka yi ɗaya abin da aka rubuta ke yawwa amma a lokacin sa ana gaya ma wannan sunan sai dai Allah ya yi saboda haka wannan arashin baya damuwa shi sa ka ji an faɗa ko kuma mu biya wani a ce ma an sayya mun sha biya ko ni sai da mai wata tini duk mun duk akwai da ruwa eh ko kayya a ce ma wani tela ne duk da ko annaja duk muna da su a cikin islami to shi ne yake cewa a shi kuma daga malamin sa sa'i ibn aus shi kuma daga malamin sa shuba eh amirul mu'minin fil hadith shi kuma daga malamin sa kada da ibnu da Ahmad as-Sadusi wanda muka ce makaho ne amma kwamfuta ne zai abin da aka karanta ba ya rike kenan eh shi kuma daga malamin sa Mudalli shi kuma daga Imran bin Hussein shine sahabin da na shine sahabin da malaiku suke wa sallama yana ji Imran bin Hussein eh sawa saba tauhidi shine kam gaskiya ya kai shi wannan martaba domin yana ce wanda na farko bai da sarki ba duk wani abu na canji wa ruwan da shi har sai ya ga tsaba dogaransa da Allah duk abin da ya same shi zai ce Allah ne tsora ba kuma zai yayi to wata rana da ya rashin lafiya ce ya tsakiya shi ne ya ga mala'iku sun daina zuwa duk da cewa malaman ta ce malaman sun tattama suka ce daga baya sun dawo sun ci gaba da yi masa sallah shi Imran ibn Hussein bisai radiyallahu anhu kana kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai yace bil ma'arif cikin jirwaye ne kamar wanka cikin sayan magana manduhatun anil kadibi akwai wani hatarwa ga bari min kariya abin nabi ba sai kai kariya ba kawai kai amfani da sayan magana ya fi masu an fahimta da shi misali wata rana wata dattijuwa ko dattijuwa ya rasulullah yaushe ne tashi a kiyama sai annabi ya kalli wani yaro a cikin mai ƙananan shekaru sai ce kafin wannan ya furfura wannan da aka yi magana sai yanzu yana shekara dubu ɗaya da wani abu baya ma ba duniya amma har yanzu ba tashi alƙiya ba mai annabi yake nufi yayin magana ya yi marcewa kafin yaron nan ya tsufa kai ka mutu kuma man ma da kamar kiyama shi ne magana da yake nufi kafin wannan yaron ya girma kai ka mutu kai kuma kana mutuwa kiyama ka gada shi ta tsaya shi ne magana ta kai to shi ne tayin magana ta arif ke to shi ne mandu hasan alil kadi mun biya wannan adabul mubarak duk da shekarun da yawa an gane akwai wadatarwa ga barin yin ƙarya in ka iya tayin magana ba sai ka yi ƙarya ba babu ibahati zikri ma yakra babu da yake magana akan halatta ambaton abin da ake cewa makruhi ake dama ya halatta a faɗa a ambaci shi bana da sanan Hussein bin Ubaidillah Abdullahi bin Al-Qattas wa Muhammad bin Khuraym ibn Marwan qala حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن حرمله عن عبد الله بن دينار الاسلمي عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا شيء مال ابن السن يأتي مال منك حسين بن عبد الله القطان يا كرم جدي shi kuma ya jiyo daga malaminsa Muhammad bin Quraini ibn Marwan shi kuma daga jirin malaminsa yace duk suriyin sun ce Hisham bin Ammar ya karanta da su duk suriyin shi kuma daga malaminsa Hatim ibn isma'il shine dai hakim da na faɗa na ce baban gwane ne ya kansa alkunya da da shi abu hakim da yake faɗa ta wannan hakim din sai ce shi kuma ya jiyo daga malamin sa abdurrahman bin harmala shi kuma daga malamin sa Abdullahi bin Dinar al-Aslami shi kuma daga malamin sa Urwa ko da shi jiwa bango da tsarik na ce tsarik Abu Tsarik eh shi ne na tuna shi kuma daga malamin sa Urwa shi kuma daga malamin sa na Aisha radiyallahu anha anna rajulan hakika wani mutum mubahin kenan استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي شكو قرآن النبي عليه الصلاة والسلام يا نبي إذن شكو تو بيفارو سيدي فلما سمع صوته قال يا إذا النبي يجمري يسا قابل يجبو قال سيدي بئس الرجل أخو العشيرة من يوم الحديث كر كر دواري وأتو تنقوان دنجي abin nufi mutum da ya zo gurinka kuma ba ka so kuma ba ya jira kai ai za ku gori sai ya gaba korafi kowa ya jiye shi wallahi kaza kaza kaza sai kuma ya daga in kuma ya daga sai ka ga ya take jiki yana sai ka rika mamaki ko to irin wannan ne ya gani wallahi ya matsa mu jin ana dauka zai ce kaza ka gama miga kuma da ya daga wani haka yi ne kaza kaza kamar ba a yi ba kai da kake gurin sai ka rika mamaki to akwai dalilai da yake sa ya haka wani saboda tsoron makircin sa da yaron sa maybe ugan ka ne a gurin aiki an fahimta da ku makiri ne a gurin in ma baka bi ka daga ba wani abu zai sa ka rinji diri ta da shirme an fahimta da ku ko kuma jakura ma dai akan abin da ba hakkin sa ba naka ne amma ba yadda za ka yi sai ka gama korafi sai kuma ka daga dan o sai ba mu kara zafi ba an gane bari mu daji to a gurgudi sai ce to sai ce falamma an da kana in masa da ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai annabi ya saka man fuska misalin na riga na yau falamma kana da yau da kana sai kala sai ce ya aisha ya ji aisha inna sharran nasi man yattaqin nasi fushaw mafi sharrin mutane shine wanda mutane suke tsoron albashinsa ai akwai marokin da zai zo zaka ga ba dan Allah ka bashi ba dan kawai ya bangurin ne saboda kai zai ba ma ya jaza ma masifa yawwa to wannan shine abin da ne mutum ya san ya zai mu'amalanci kowane irin mutane da ka zara mutum ya zo an madaranta ya zama principal rana ɗaya a guri ɗaya akwai waɗanda duk magisin su da jerin su sai kayi hakuri ka kwantar da kai in kana so ka gane kurin in ba haka wasu za su dace ka wannan na ƙasan da kake ji cewa eh su wallahi sun fi ka sanin gurin su za su haɗe ka wannan shi na Ya hariya. A cikin waya. inna lillahi irin wannan matsaloli ne shi da kullum magana da ake saboda yanzu an daina kiwon dabbobi na mutane wajibi ne ma mutum ya zama ahlus sunna wajibi ne domin ka iya adoyin annabi na safi ka iya adoyin annabi na yamma ka iya na kwanciya bacci duk wani abu da za ka yi shiga gida fitowa ina jiran waɗannan ka koyi addu'o'i da ake sai ka zauna lafiya kuma ya zanto zuciyarka mai kyau ce baka kullaci kowa da komai ba amma duk yadda kake addu'a idan mugu ne kai kun fahimta da kyau ko to lalle za a samu matsala abin da ake bukata shine mutum ya zama mai mai kyakkyawar zuciya sannan yana addu'a baka kullaci kowa da komai ba to za ka ga bokaye za ka gajiyar da su wallahi za ka gajiyar da su wani duk wani wanda zai zo da kulumbodu da wani tamfin sa da waye Allah zai isar ba Allah ya tafi gaba lafiya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa da wa da gobe da ɗaukaka iyayen mu da malaman mu da ya komu da su za mu gidan da sai Allah ka tsara su da gafa masu rai kuma Allah ka ba ka ara mu tsawon kwana mai amfani yan uwan mu da suke da bukatu na alkhairi ko wani iri ne na alkhairi Allah ka biya musu muna roƙon Allah da sunan ta kyawa musulma da ta lafiya gidan da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da mu da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu da abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi Allah ka ba mu damuna mai albarka ƴaƴan mu da ƴan uwa da suka kauce hanya Allah ka shirya mana su. Allah ka dawo da su hanya madaidaiciya اللهم آلنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر